أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta gida kafar yada labarai ta TV Bonfere, TV da rediyo kenan muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan lokaci wato na marece da muke gabatar da tafsiri a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan. A jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ashirin da biyu zuwa aya ta ɗari da ashirin da uku a cikin suratul A'raf a shafi na ɗari da sittin da biyar a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. على رم الله يتي قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون الله سبحانه وتعالى قال فرعون فرعون يتي آمنتم به كنا أصل سأكوي حمزة الاستفهام المحذوفة أنقالي كو آمنتم به قبل أن آذن لكم domin waɗansu riwayat da ka iske akwai alhamza nan kuma an shafe alhamza din to zaka kaddara ta kenan fir'auna yayi musu tambaya tambaya ce ta inkari ta musu a amantum bihi yana musu musu yasa suka yi imani da annabi Musa ina fata an fahimce ni bihi din nan muka ce a cikin yaren larabci akwai bambanci tsakanin amana bihi da amana lahu amana lahu yana nufin ka gaskanta shi in an ce amana bihi yana nufin kayi imani da abin a matsayin yana daga cikin rukunin imani shi yasa kana iya cewa abokinka amantu laka na gaskata ka amma bai halatta ka ce amantu bika ba don ba a yi imani da aboki amma manzo in ka ce amantu bika ka yi imani da shi a matsayin mai wato yana daga cikin rukunin imani in ka ce amantu laka na gaskanta labarin da ka zo mini da shi ina fata ana fahimta ta sai mun bambanta tsakankanin wannan shi yasa Allah ce wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kaga nan suna nufin ba za mu gaskanta ka ba sai ka roƙan mu na Allah amma amana bihi kenan inda sun ce lan nu'mina bika kenan ba za mu mai imani ga kai ba kenan ma'ana sun ma kafir ta kai tsaye ina fata an fahimce ni to qala fir'aunu amantum bihi a cikin suratul taha sai ce qala amantum lahu bai kawo fir'auna ba a cikin suratul shu'ara'i qala amantum lahu kuma duk bai kawo ba fir'aunu saboda anan i'timadi ala al-qarina qur'ani wato kaman matsayin maqta wahid ne sura ce guda ma'ana tunda na an kawo fir'auna can sauran wuraren ko ba a kawo fir'aunan ba fir'auna ake nufi ina fata an fahimci wannan sannan bihi din nan nan yana nufin kun yi imani da shi a matsayin yana wato abin imani can kuma da ya ce amantum lahu za ku ba da gaskiya gare shi babu matsala domin wanda ya gaskantar da labarin annabi zai yi imani da shi a matsayin annabi kenan tana ya fir'auna ya faɗi biyu ko ya faɗi ɗaya kuma kowanne daga cikin su yana buƙatar ɗaya gaskatar da annabi yin imani da shi ne ƙaryatar da annabi kafircewa annabi ne ina fata an fahimta qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum yace za ku yi imani da shi kafin in yi muku izini kidan kaga ma wai bai su su busu isa su yi imani ba an gare ko sai ya ba su izini shi yasa za ka ga mutane yanzu waɗanda suka cika da girman kai su gani suka yi duk abin da Allah ya yi umurni ba a isa a yi ba sai an tambayi shawarar su to kaga dan adam nan ya fara wuce mi ya ya fara wuce gona da iri almuhimmu jiya mun dan tabo bayani kan wannan fir'auna yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madina wannan makirci ne wanda kuka kitsa shi kaga nan ba a cewa makirci ne wanda kun ka makirtar da shi a cikin gari a sai a ce inna hadha la makrun wannan makirci ne makartumuhu kuka kitsa shi ko kuka shirya shi fil madinati a cikin gari haka ne zama fassara shi daidai ina ganin a cikin yare na Hausa a cikin suratul shu'ara idza taha sai ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr lalle shi na babban ku wanda ya koya muku sihiri nan ku ya ce makrum makartumuhu kina abin da yake nufi da su masu sihiri da annabi Musa akwai wata kulla kulla da suka shirya sai to tsakankanin su shi yasa nan ya kira su makrum makartumuhu fil madina can ku ce lakabirukum alladhi allamakum as-sihr kenan annabi Musa shine malamin ku wanda ya koya muku sihiri kenan da ku da shi sai kuka haɗu kuka kulla makirci babu wani cin karo a tsakanin ayoyi ina fata an fahimta to fir'auna ce la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha dan ku fitar da mutanen gari daga cikin garin su kenan fir'auna ya ga yayi kunya waɗanda ya kawo su kare shi sun kasa kare shi Allah na gaskiya baya neman a kare shi ina fata an fahimce ni amma sai kuma shi na tuhumar su an gane ko dama an ce barayi wajen rabo ake kama su marasa gaskiya kullun da ta ɓace tsakankanin sauran suna tona juna asiri saboda ba gaskiya bane ba gaskiya duk mutane da suka yi tafiya akan ƙarya kada ka damu da su ran da ta ɓaci tsakankanin su sirrin shekara arba'in duk sai sun watsar da shi wa junan su saboda dama ba tafiya ce ta Allah ba amma tafiya ta Allah za a shekarar dubu babu wani abu wanda an kai wanda ba na gaskiya ba amma in dai ta ƙarya ta ta munafinci ta ran da tut ta balle zaka jin komai ya bayyana ina fata an fahimce ni to kaji da fir'auna ya ce li tukhriju minha ahlaha saboda yanzu baya son mutane su tasirantu da masu sihiri domin ya kawo abinda tura suka ce avocado diable an gane ko mai kare ƙarya ya kawo masu kare shi masu kare shi sun gane gaskiya to sai ya ji tsoron mutane su bi waɗannan masu sihiri su bar shi saboda masu sihiri sun san sihirin nan lalle annabi Musa ba sihiri ne ya zo da shi ba kenan yanzu in jama'a suka bi to waye mulkin kuma ai jama'a ce as-saitra alal jamhur to sai fir'auna ya kokari yana son ya riki mutane yace a ai ma kirci ne an ka shirya kidan kaga yana son da annabi Musa da shi da bani Isra'ila su zauna can da masu sihiri akan addinin gaskiya shi ko ya rike al'umma su ce sai ce tukhriju minha ahla amma fir'auna ya ce tukhriju minha ahlaha ku fitar da mutane daga cikin garin su haka ne kullun idan mutum zai yi da'awa ko ta ƙarya ko ta gaskiya za a tuhumce shi amma idan kana da'awa ta Allah za a tuhumce ka da waɗansu abubuwa daban-daban daban-daban daban kaga fir'auna ya tuhumci waɗanda mutane da suka imani suka ce lutukhriju min ha'alaha menene alaka su fitar da mutane daga cikin gari su bu san annabi Musa ba bu su taba ganin shi ba bu san da zaman shi ba kai ka kawo su ka ɗauki alƙawalin zaka ba su babban lada idan suka mi suka rinjaye annabi Musa yanzu kuma an riga an rinjaye su kuma yanzu ka koma kana cewa a'a an shirya wani makirci ne kaza kaza sai yan komplo babu wani komplo fir'auna amma ce fa sawfa ta'lamun da sannu za ku gane kenan yanzu za ku gane cewa wato abin nan abin da kuka aikata ba tare da kun bari na yi muku izini ba kenan nan narko na yi musu fa sawfa ta'lamun da sannu za ku gane abin da zai biyo baya to menene za su ganewa لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين فرعون يتي لأقطعن اللام إذ سكيكرا اللام الموطئة للقسم كو اللام الموطئة للقسم ما لم يسنا متى كراري قدابيو أنقاني كو لأقطعن فرعون يتي والله ذن ينكا wato an ce qatta'a an gane ko shine abinda an ka yayyanka shi an ka daddatse shi amma an ka ce qatta'a shine wato ya yanke abu shi yasa wato cikin larabci sigogin nan da kake gani fi'ili ya canza ko suna ko wazani yana da wadansu ma'anoni wadanda ba kowa yake gane su ba in an ce qatta'a ya yanke abu qatta'a ya yayyanka shi to shi sace la uqatti anna ma'ana zan daddatse yanka ce wato wanda yake akwai tsoratarwa a cikin shi ina fata an fahimce ni yace to la uqatti anna aydiyakum wallahi zan yayyanka hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku ko ko kuma da cinanku min khilafin a sabani kinan idan aka yanke ma mutum hannun dama sai a yanke kafa ta hannun hagu ko ko idan aka yanke hannun hagu sai a yanke kafa ta hannun dama wannan shine an min khilafin domin mi domin ana yin wannan saboda a raunatar da dan adam gaba daya idan aka yanke hannun dama da kafar dama kenan za a bar yanki na hagu yana da sauran kokari an fahimce ni amma misali idan aka yanke hannun hagu bari mu bari gwada aka kai na mallan No.
idan aka yanke hannun hagu Na'am.
aka kuma yanke kafar dama kenan kowane sashi na jikin dan adam an raunata shi sai da mutum mutum gashi nan yana raye ba zai iya amfani ko bai ba fir'auna gwani ne wajen irin aikata nau'i nau'i na azaba shi yasa ce la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin asassabe zan saba shine min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in sannan yace la usallibannakum zan tsige ku an gane ko shine tsigewa wato a kama mutum a rata ya shiga abin nan icce an gane ko ko da an kashe shi ko ba a kashe shi ba shine as-salbu shi yasa waɗannan eh, a cikin aqidar kiristanci ake cewa an tsige annabi Isa Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu Allah ya ce a abu su kashe shi ba kuma su tsige shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an jefa kamar wannan wanda suke san tsammanin annabi Isa ne ko ku rikici suka tsankane su suka san tsammanin annabi Isa ne to shi dai Fir'auna ya ce summa sa'annan la usallibannakum zan tsige ku an gane ko ajma'ina gaba daya a cikin suratul taha sai ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli kaga nan da yace zan tsige su akan wani icce sai ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli a wato bisa ga itacen dabino kaga nan na tafsirin alqur'ani wani lokaci dole sai ka hada ta ayar ta aya saboda ma'ana ta fito an gane ko can ma a cikin suratul shu'ara yace wala usalli wato wala usallibannakum ajma'in zan tsige ku gaba daya an gane ko to nan da yace fi juzu'in nakhli a cikin taha amma a cikin suratul shu'ara'i da cikin suratul taha sai ce wala usallibannakum wala usallibannakum ajma'in a shu'ara wala usall wala usallibannakum fi juzu'in nakhli a cikin suratul taha nan kuma thumma la usallibannakum ajma'in nan ya kawo thumma kenan sai ya nuna maka cewa thumma da ke cikin suratul a'raf tana nufin ba da an yanka hannayensu ba da kafafunsu za a je a tsige su a'a sai an bar su sun wahala sun wahala sun wahala sun mala usalliban lakum ajma'in sannan a tsaya a tsige su amma da an ka ce wala usalliban lakum ya nuna cewa za a yi shin da lokaci mai tsawo ko ba da lokaci mai tsawo ba wannan kalima ta summa ta cikin suratul a'raf ita ta nuna sai an azabtar da su waɗansu malamai suka ce ma a'a sai an kai su cikin tsakiyar rairai mai zafi an kwantar da su sannan a je a dora su akan saman waɗannan itacen a tsige su kaga wannan idan mutum bai hankalta ba siyakin suratu taha ba da siyakin suratu shu'ara'i ko kuma siyakin kissa a inda duk ta zo cikin alqur'ani inda ta yi kamanceceniya sai zaman to kawai haka eh za a yi fasara a wuce an gane ko kenan wala usumma la usallibannakum ajma'in zan tsiye ku gaba daya sai Allah ya ce mi قالوا إنا إلى ربنا منقلبون qalu Allah ya ce wato masu sihiri suka ce inna mu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu mun kalibu na zamu koma asalin wannan magana qalu mun kalibu na ila in- wato abin nan inna mun kalibu na ila rabbina zamu koma zuwa ga ubangijinmu amma sai suka yi at-taqdim wa at-ta'khir na an kalli karshen aya ya kare da nunun wancan ma ya kare da nunun wancan ma ya kare da nunun min wato nahiya ta al-lafziyya sannan kuma an-nahiya al-fanniyya sannan kuma nan min nahiyatil ma'ana suna nufin inna mu ila rabbina ga Allah ne kawai mun kalibu na zamu koma waɗansu malamai suka ce nan inna ila rabbina mun kalibun suna nufin mu wato kenan mu ga Allah ne kadai ba su ce inna ila Allah mun kalibuna ba me yasa suka ce rabbina tunda mi tunda kalima ta ar-rabb tana nufin Allah shine al-khaliqu mai halitta almaliku mai mallaka almudabbiru mai tafiyar da al'amurra kenan nan suna son su nuna ma fir'auna cewa su sun riga sun mika al'amarin su zuwa ga Allah kuma sun yarda da cewa ga Allah kawai za su koma ko sun yi tsawon rayuwa ko ba su yi tsawon rayuwa ba ga Allah dai za a koma wadanda suka ce a'a inna ila rabbina munqalibun wato kamar sun yi zambo ne ga fir'auna sun ka ce da mu da kai inna domin nan fir'auna ba zai iya hita ba inna da mu da kai ila rabbina ga Allah munqalibun za mu koma kenan ma duk abin da ra'ayi annabi da ba a yi ba amma waɗansu malamai suka ce a'a zance mafi inganci da suna magana kan kansu ne ba suna magana kan fir'auna ba inna lalle mu ila rabbina ga Allah kadai mun kalibu na zamu koma malaman tafsiri sun yi sabani shin fir'auna ya aikata wannan abin ko bai aikata shi ba babu wata aya da ta nuna fir'auna ya kashe su ko bai kashe su ba shi yasa waɗansu malamai suka tafi cewa lalle irin su imamu sa'adi cewa fir'auna ya aikata wannan abin ina fata an fahimci ni ma'ana ya tsige su saboda idan bai yi haka ba zai zamanto ba zai tabbatar da mulkin shi irin yadda yake so ba sun riga sun yi imani sun tona asirin sa gaban jama'a in bai kashe su ba kinan za a samu matsala waɗansu malamai suka ce a'a bai aikata ba Allah subhanahu wataala ya ba su kariya almuhimmu dai anan ba mu da nasi tabbatacce na fir'auna ya kashe su ko bai kashe su ba ya daure su ko bai daure su ba ya tsige su ko ko ya yi musu wani nau'in azaba ko ko ya kore su daga garin ya fitar da su da daddare ba a da labari Allah bai yi bayani ba kenan dole na mutum sai tsanan baki inda Qur'ani ya tsaya eh fir'auna yana iya aikatawa ba matsala bane ya aikata sun mutu da imanin su bai aikata ba kuma Allah subhanahu wataala yana iya ba su kariya ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam qalu inna ila rabbina munqalibun wama tanqimu minna وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين kafin wannan a cikin suratu shu'ara'i suka ce qalu la dhayr inna ila rabbina munqalibun can sai an ka ƙara la dhayr ina fata an fahimce ni dalili kuma suka ce la dhayra ai babu ba, ba wani abu ba matsala shine la dhayr ba wata cuta ba mu damu ba ina fata an fahimce ni to kuma nan kuma an ce qalu inna ila rabbina munqalibun qalu la dhayr inna ila rabbina munqalibun suka ce saboda can cikin suratul shu'ara'i an fi fayyace fito na fiton da aka yi tsakanin annabi Musa da fir'auna da as-sahara an fi fayyace wannan wurin shi yasa aka ƙara komai da komai dan can kaga an kawo qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbukum qala qala qala qala qala har guda tara kenan can an fayyace tattaunawar to shi yasa aka kawo la dhair nan ko kawai ba a kawo wannan tattaunawa ba sosai duk da yake an kawo ta shi yasa can ba a bar hal la dhairikin ba ina fata an fahimce ni a cikin suratul taha sai aka ce sun ce lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana suka ce lan nu'siraka ba za mu fifita ka ba an gane ko wato qalu lan nu'siraka ala bayyin qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat ba za mu fifita ka ba akan abin da yazo mu na gaskiya domin asara shine fifitawa بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إن فاتا أنفهم تيني كنا سنك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mu na gaskiya sun ka ce wallazi fatarana mun rantse da wanda ya halice mu wallazi fatarana me yasa suka kawo wannan su nuna mafi ra'auna ai ba kai ne kai halitta ba faqdi ma anta qad ka aikata abinda kake ai kake iya aikatawa kenan faqdi ma anta qadihi an shashi wato aidul abin as-sila inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya abinda zaka iya iko akan shi shine al-hayat ad-dunya wanda rayuwar duniya to sai aka ce can sun ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana mu mun yi imani da Allah an gane ko liyaghfira lana khatayana dan Allah ya gafarta mu zunubanmu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abinda ka tilastar da mu a shi na sihiri to ai ba tilastar da su fir'auna ne ba a'a shi fir'auna ba shi ya tilastar da su su koyi sihiri ba amma shi fir'auna ya tilastar da su dole sai sun yi fito na fito da annabi Musa ko ko bayan gaskiya ta bayyana gare su kenan yanzu fir'auna yana son sai sun doge akan kafirci akan sihiri wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa can kuma cikin suratul ash-shu'ara qalu la dhayr إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين منا فاتا الله يغفر تامنا ذنوبهم سبب من كسن تفرقون وأن سكي إيماني دا النبي موسى كنا تكين جماعة فرعون سكي نفي تندا أكوي تكين بني إسرائيل وأن سكي إيماني دشي إنا فاتا أم فهمتيني to albihim mu dai ga amsar da suka ba fir'auna anan wa ma tanqimu minna ba komi yasa kake kyaman mu ba an gane ko tunkiru kake yi muna musu asalin naqama yanqimu ake cewa wato naqama fa'ala yaf'ilu mislu daraba yadribu shine babin fi'ili din fa'ala yaf'ilu wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid naqama sannan kuma wama tanqimu taf'ilu ba komai yasa kake yi muna musu ba ba komai yasa kake kyaman mu ba illa an amanna bi ayati rabbina sai da mun yi imani da ayoyin ubangijinmu kaga hadisi sun kara da rabbina ba su ce ilahuna ba dan suna nuna Allah shine mahalicci ba kai ba Allah shine mai tafiyar da al'amurra ba kai ba sannan kuma shine Allah ya mallaki komai da komai lamma ja'atna lokacin da ayoyin ubangijinmu suka zo muna lokacin da ayoyin ubangijinmu suka zo muna to kaga anan fir'auna me yasa yake kya musu saboda sun yi imani to yin imani kuma ai ba abu na wanda ya kamata a yi ba a kyamace mutum saboda shi ina fata an fahimce ni to kaga wannan yake nuna cewa akwai wata matsala na malaman balagar suke kiranta cewa akwai abin da ake kira ta'kidul madh bima yushbihu dham da tashbihu dhammi bima yushbihu al madh ko ta'kid za a zo da magana wadda zargi ne ake yi amma sai a zo mata da wani abu kamar yabo da aka karfafa ta da shi wani lokaci kuma za a zo da yabo amma sai a zo da wata magana a zahiri kamar zargi ne ake yi ba zargi ake yi ba kaga wa ma tanqimu minna ba komai yasa kake kyaman mu ba illa an amanna bi ayati rabbina sai da mun yi imani mi da ayoyin ubangijin mu idan mutum ya imani ya kamata ya zama to abin kyama a'a Allah ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa suke kyama su ba sai sun yi sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz mabwayi al-hamid wanda yake kuma abin godewa sannan kuma haka Allah ce qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah yace qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah ba komai yasa kuke kyaba mu ba sai don mun yi imani da Allah to wani lokacin kuma sai a zo da wani abu juye sai a zo da abu na zargi amma za a ƙaro bayani kamar yabona amma ƙarya ne ake nufi a zargi ne ake yi kamar nan cikin wannan sura har yanzu da aka zo wajen mutanen annabi lutu wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum suka ce a fitar da annabi lutu da shi da ƴaƴansa guda biyu daga alƙarya an gane ko wannan shine malaman usulul fiqh suka ce ma taklif janibid dhukuri ala janibil inas domin annabi lutu da shi da ƴaƴan shi ɗaya biyu suka kai imani mata amma sai an ka ce akhrijuhum ba a ce akhrijuhu ba wa akhrijuhuma ku fitar da shi da ƴaƴan shi guda biyu domin Allah ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin almuhimu sai suka ce innahum unasun yatatahharun ai shi annabi lutu da shi da waɗannan mutanen ai mutane ne masu neman tsarki to kaga nan in ka kalli zahirin ta zaka ga kamar yabon shi suka yi amma su a al'ada su zargin annabi lutu ne suke yi to shi yasa nan sai suka suka su suka yi ma fir'auna an gane ko wato ta'kidu dhammi ba shi bihil madah wa ma tanqimu minna ba komai yasa kake kyaman mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna sai da mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lokacin da ayoyin ubangijinmu suka zo muna alhali ku mutumin da ya imani da ayoyin Allah bai dace a kyamace shi ba ban sani ko an fahimci wannan ba to kaga a yau duk mutumin da yake son yayi imani kaga abin da ya faru da wannan mutane kada ka taba sawa tsammanin zaka yi imani kada ka taba sawa tsammanin zaka yi imani baka ci karo da matsaloli ba akwai mutumin da saboda kana son Allah saboda kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana saboda kana son sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kana son addini saboda kana da kokarin sallah shi kadai sami bai son ka to haka Allah ya duniya to in ka sami wannan kakka damu sai ka tuna me yasa kuma wani yake son ka haka Allah ya duniya mutanen kwarai suna son mutanen kwarai mutanen banza suna son mutanen banza mutanen kwarai ba sa son mutanen banza mutanen banza ba sa son mutanen kwarai haka Allah ya duniya ina fata ana fahimta ta to dan haka da yawan mutane sai hankalin su yana tashi suna damuwa da mutumin da bai su ko a cikin ma'aikata ko a wurin karantarwa ko a cikin wadansu al'amura na yau da gobe zaka ga wani bai da ya gane ka da yanzu kaga ga alama da gare ni ta sallar ga eh ya an tashi wajen wani bincike na wani investigation a ce akwai adiba shi na da dan ballon nan ko bai ballo ko ku gemi a ce akwai gemi gare shi alamomi wani saboda kawai ya ga gemin nan abai da kai ba kuma yana da ya ga gemin nan ya ga wani makin shi me yasa saboda duniya yake so shi duk wanda bai ce mai aje a yi zina a sha giya ba abokin tafiya ta ba to dan me zaka damuwa haka Allah ya duniya annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa muka aka koro shi saboda addini أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله مكة دي غرينسو نا أكا حيفيشي نن قبيلة شتكي نن فاملي دين شتكي أما سبو رسنتي ربنا الله Ubangijinmu Allah shi kaɗai za a bauta ba aka koro su. Su ko mutanen Madina suka tarbe su, don me suka tarbe su? suka ba su mafaka saboda mi saboda addini wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim don mi suke son su saboda addini yasa kada kai mamakin gidanku an samu wanda bai kamnar ka saboda addini kada kai mamakin ka samu wani kwabci Allah ya jarabe ka bai son ka saboda kana addini kada kai mamakin danka ya ce bai son ka saboda kana son addini kada kai mamakin matanka su kyamace ka saboda kana son addini kada ka yi mamakin wata ƙasa ta kyamaci ƙasar musulmi saboda ku kuna son a yi addini su ko ba sa so kada ka yi mamakin wanda ya rudu da turawa yake ganin cewa su ne wata tsiya a duniya kana fahimta ta dan da ya ganka shi ya ga wani mutum wanda yake wani gashi wanda bai san abin da yake yi ba a ba matsala bane haka Allah ya duniya zuyyina lil ladina kafaru hayatu dunya wa yaskharuna min alladina amanu da sun ga gemi suna ganin wannan mutum ba kauye ne bai san abin da yake yi ba in dai ba a shi kasar da duk ba a yawan zinace zinace kasar da ba a yawan shan giya barbar ba su yi yawa ba kasar da shirka ba ta yi yawa ba kasar da ba a sabon Allah mai yawa to su ba kasa ce da ta ci gaba a wajen su ba to mu kuma a wajenmu inda ake tsaye da addini ko da abincin da ake samu za a za a ci abinci so ɗaya a yini kai ko da za a mutu da yunwa in dai za in dai akan imani na wannan ita ce ƙasa mu a wajenmu khubzu sha'iri adama Allahu dawlatahu wa lattanauma fi ma bi abiddini wani sha'ir ne na ƙasar Libya ɗaya daga cikin malaman mu wanda ya karantar da mu ya rasu ustadu Dr. Mas'ud Jabran shi yake karanta mana wannan baiti lokacin da turawan ƙasar Italiya suka mamaye ƙasar Libya waɗansu sai suka je wajensu suka yi ta ba su sirrin ƙasa aka yi ta ba su kuɗaɗe ana ba su harkoki suna ci to shi wannan sha'iri ya ce kai khubzu sha'iri adama Allah daulatahu yace wannan biredin da muke ci na alkama Allah ya tabbatar da gwamnatin shi mun yarda da talaucin mu amma ku sani walatta na'uma wallahi babu wata ni'ima fi ma bi abiddini ga abin da an kace da addini da shi in dai ka sai da addinin ka wallahi duk abin da ka samu hasara ce wa yashtaruna bihi samanan qalila in duk duniyar ga an ka baka in dai ka sai da addinin ka wallahi tallahi ka danda don zai iya karewa kana duniya kuma kana iya mutuwa ka bar shi ka sai zuwa ga azaba wadda ba ta da iyaka Allah kai mu da tsari to dan haka ne mun kawo wannan wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ba komai yasa kake kyaman mu ba sai da mun yi imani da ayoyin ubangiji mu lokacin da suka zo muna dan haka dama da ka ce ka rike Allah makiyan Allah za su kika ko da ƴan uwanka na idan kuma kace zaka kama shashanci mutane shashaye za su kama ka kina akwai adawa a duniya ba'dukum li ba'din adu Allah ya sa mu mutu akan imani rabbana sai suka ce rabbana wato ya ubangijinmu wannan rabbana nan kira ne an yi hasfu harful wato nida'i asalin shi ya rabbana amma a cikin alkur'ani mafi yawanci ba a cika kawo ya umba tare da rabbi kawai sai a shafe shi saboda mi malaman tafsiri suka ce saboda Allah kusa yake wa idza sa'alaka ibadi anni fa innini fa'iribun ujibu da'wata da'i idza da'an to dan haka da kace rabbi wanda an nesa za a ce ya yanzu in nace ya muhammad yana kusa ko yana nesa yana nesa in nace a muhammad yana kusa ko yana nesa yana kusa to in nace ya rabbi ka gani yana nuna cewa Allah na nesa ko to shi yasa sai aka shafe ta cikin qur'ani na fata an fahimce ni rabbana aywa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun rabbana ubangijinmu ina fata an fahimci ni kuma wannan ba shi ke nuna haramun bane mutum ya ce ya rabbi fa kan wani ji wannan labari ya ce to ai wani malami ya ce ba a cewa ya rabbi a'a kana da izinin ka ce ya rabbi nan in ka ce ya rabbi ka kalli girman Allah shi yasa ka kawo harfin nida'i in ka ce kuma rabbi ka kalli kusancin shi zuwa gare ka wannan ya halatta ina fata an fahimci ni don ko cikin qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira Allah da ya rabbi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sannan a cikin suratu zukhruf suka ce ya ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ce wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ma aka samu ya ce ya rabbi duk addu'o'in da suka zo da na musulmi da na kafirai babu wanda ya kawo ya'un kuma ita ko ya'un tana nuna abu yayi nisa to ya an kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yafi kowa sanin Allah yafi kowa sanin cewa Allah yana kusa da shi a ce hatta da kafirai su ce rabbi shi kuma ce ya rabbi to kaga malamai suka ce to wannan dalili saboda abinda al'umma take aikatawa lokacin da yake yin wannan addu'a har ya fara fita cikin hayyacin shi saboda mi saboda abin da ke tada hankalin manzo babu abin da ke tada hankalin manzo a ga al'umma ta yi nisa da alkur'ani domin shi ne sanadin ɗaukakar ta ina fata an fahimce ni kenan nan ya shiga cikin wani yanayi na shi alkur'ani ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ga qur'ani suna gudun shi to kuma shi ne sanadiyar tsira su da duniya da lahira kaga ai dole na hayya kidimi ya ce ya rabbi sannan kuma rashin imanin al'umma yana daga cikin abin da ke tada mu manzo da hankali in tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so al'umma ta yi imani to sai yace ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun Allah mutanen ga sun kin imani shi ko yana son ayi imani to kaga ya shiga cikin wani yanayi ne wanda har ya kuma ya kiran yana kiran Allah da ya ya ya ya ya ya dan haka ya halatta a ce ya rabbi ya kamata a ce rabbi kan wani ya saurari wannan karatu ya ce a'a ai mun ji wani ya ce ba a cewa kaza ka san waɗansu sai sun yi abin nan a'a malaman balagari suka yi wannan rabbana a takaice dai akwai ya'un mahzufa ya rabbana an shafe ta in ka zo zaka iya kaddara ta ya ubangijinmu afriq alaina sabran Allah ka zubo muna hankuri an gane ko afriq Allah ka zubo muna to wannan shine malamai suke cewa an yi amfani da majazun mursal ko kuma kinaya domin asalin afraga shine an zubo me ake zubowa ruwa ko hankuri ruwa to kuma sai afriq alaina ma'an ba Allah ka zubo muna ruwa sai suka ce sabran hankuri shi ko hankuri ba a ganin shi balle mago da aka ɗebo bokiti bokiti da hankuri a zuba sai suka ce to na an yi amfani da fi'ili nami na ruwa amma kuma sai aka sa shi ga hakuri ina fata an fahimce ni kina an yi majazun mursal ko kuma an yi kinaya ma'ana an shafe ɗaya daga cikin auju an yi isti'ara wajen tsun su malamai kinan ma'ana an ɗauke ɗaya daga cikin alamomin ruwa ko fi'ilin ruwa sai aka danganta shi zuwa ga hakuri suka ce afrigh alaina sabran Allah ka zubo muna hankuri ina fata an fahimce ni wanda uslubi ne wanda mafi yawancin mutane idan za su haduwa da wani abu zaka iske suna bayani akan wanda na cewa Allah subhanahu wataala ya zuba musu hakuri alqur'ani ya faɗi wannan ba wai waɗannan mutanen ba na fir'auna su kaɗai suka faɗi wannan Allah ya kawo wannan a cikin kissan mutanen da sun ka tafi tare da Talut da Jalut domin Allah subhanahu wataala yake cewa walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin haka yazo a cikin suratu ali imran waɗanda Allah ya bada labarin su waɗanda suka yaki tare da annabawa wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin afrigh alaina sabran Allah ka zubo muna zubo muna hankuri wato sabran wa tawaffana muslimin sannan kuma Allah ka kashe mu muna musulmi to na akwai wata mas'ala balagiyya abinda malamai suke cewa akwai abinda kamar malamai fiqh suna da ma wannan akwai abinda la yajuzu istiqlalan walakin yajuzu tab'an abinda ake cewa la yajuzu istiqlalan an gane ko abinda bai bai dace ba a yi shi shi kadai kamar yanzu wannan na nan wannan na nan sai zama to duka ba su halatta ba amma idan aka hada su sai su halatta ko kuma guda ya halatta amma guda bai halatta ba in an hada su za su halatta a ya kamata mu bada misali ko a to bari mu bada misali saboda yanzu wani ya ce waɗanga misalai kawai bayanai ne ba a abin da aka ce ba ya halatta a sai da abin da ke cikin cikin dabba yanzu in zo in iski saniya da cikin ce na sai cikin ta ya halatta bai halatta ba domin in ka sai ciki to in ya canja can ya mutuwa gararo a akwai to amma ya halatta a sai saniya da cikinta ya halatta kaga kenan sai da saniya ita kadai ya halatta sai da ɗanta shi kadai bai halatta ba amma idan aka hada su yayi ya halatta to anan shine abin da muke kawowa eh ayan da muka kawo wa maka da qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin babu afriqa alaina sabran na manta addu'a ce kawai suka yi saboda kawai ne saurara yi abin nan to anan sai suka ce wata waffana muslimina Allah ka kashe muna musulmai to nan shine ake kira bi itibaril majmu' dole sai na bada misalai a cikin alqur'ani don ɗaliban ilimi musamman waɗanda su sai qur'anin sun yarda da shi akwai abin da bai halatta shi kadai ba amma bi itibaril majmu' ya halatta mi at tawaffana Allah ka yi mi Allah karbi rayukan mu shin nema Allah shi kashe mutum har sai ka roki Allah Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un a ankabut kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un cikin anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur da sauran ayoyi mun kawo wadannan saboda dalibai masu harda al-qur'ani to ai Allah ce kowa ma sai ya mutu kenan ka ce tawaffana Allah ka kashe ni to ai ma ba bukata kai addu'a don ko ka ce Allah ka kashe ni ko ka ce Allah ka kashe ni to ai Allah kashe ka zai don ya bai Allah dama ya dauki alƙawarin kashe ka zai akwai wani baban mu da aka zo aka bashi labari aka ce Allah ya ma wani rasuwa yace to ai dama na faɗa muku mutuwa zai wannan min tahsilul hasil ina fata an fahimce ni to dan haka sun ka ce tawaffana Allah ka kashe mu kuma wannan addu'a annabi Yusuf ma yayi ta yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai tawaffani musliman Allah ka kashe ni to ai ko annabi Yusuf ya roki Allah ya kashe shi ko bai roki Allah ya kashe shi ba Allah kashe shi zai yi. dan ka ce Allah kashe wani ka san akwai wanda in sun gaji da wani suna fatan Allah ka kashe wani yo addu'a ka ba ta sawa a kare mai a ƙara mai kwanaki ko a rage mai kwanaki hasada ta sai ma yawa kai hakuri in lokacin mutuwa shi yayi ko ka roka ko baka roka ba mutuwa zai yi kuma da kai da shi ba a san wane ne zai riga wani ba to yi malamai suka ce tonin bai itibaril majmu shine mutum zai roki Allah Allah ya kashe shi amma musulmi wata waffana musulmi na Allah ka kashe mu muna musulmai to wannan shi ne suka roƙon Allah kenan saboda an haɗa neman mutuwa da kasancewa akan musulunci shi yasa addu'a ta halatta ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bi itibaril majmu'i ka rike shi isa a cikin alkur'ani akwai shi wurare da dama sannan Allah subhanahu wataala ce wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum kaga da Allah ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku iz kuntum a'da'an kuna makiya to cikin kiyayya akwai ni'imar Allah a'a fa allafa baina qulubikum sai hada zukatanku kenan adawan nan sai da anka hada ta da mi da haduwar zukata sanan ta zaman ni'ima kenan bi itibaril majmu'u ya ni'ima domin an ce Allah ya mai da mutane sun yi adawa aidan ba za a ce akwai ni'ima ba amma a adama adawa sai an yi ta sannan a dawo a haɗu lokacin da za su sanin daɗin haɗuwa to shi yasa bi itibaril majmu'u sai ta zaman ni'ima mun gane wannan to to tawaffada muslimin kenan ba roƙon Allah shi kashe su ne suke yi ba a'a Allah ya kashe su suna akan musulunci shine abin da sun ka roƙa wannan shine ake kira bi'tibaril majmu ko ko shine malaman usul fiqhi da malaman alqawaid alfiqhiyya suke cewa yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan akwai abin da bai yiwa shi kadai amma in an hada shi da wani yana yiwa kamar salati ga wani mutum wanda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba cikin al'ummarsa haramun ne amma in ka hada da shi farko to sai ka kawo wa sallallahu ala sayidina muhammad a gani ka ce ai salatu shi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma da ka ce allahumma salli ala tabi'in sai a ce maka haram allahumma salli ala shehi kaza a ce maka haram amma ka ce wa sallallahu ala sayidina muhammad to sai ka biyo da su domin yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan Allah dai ya samu gani malam mu je aya ta dauki lokaci mai yawa وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا وإنا فوقهم قاهرون الله ce وقال الملأ من قوم فرعون ما سفدا aji a cikin wato mulkin fir'auna sun ce atazaru Musa yanzu fir'auna zaka yi sakaci kabar annabi Musa wannan sun kawo wannan tambaya ne littahrif don su motsar da fir'auna su nuna mishi su faɗakar da shi daga haɗarin da ke tattare tare da da'awa annabi Musa a tazaru Musa yanzu za ka bar Musa wa ƙaumahu da mutanensa ma'ana kenan bari Isra'ila da waɗanda suka yi imani da shi kuma in waɗanda kuma suka yi imani da shi li yufsidu fil ardi dan su yi banna a bayan ƙasa wa yadharaka su barka wa alihataka da ababen bautarka na aliha akwai qira'a duk da yake ba qira'a ce abin nan ba wa ilahataka su barka da bautarka kenan nan matsala biyu akwai shi fir'auna ana bauta mishi sannan kuma shi fir'auna yana da alloli dole sai mun fahimci wannan qira'a da tace wa ilahataka kenan da bautakka su barka da bautakka domin ya ce la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunina amma kuma shi fir'auna yana da alloli kenan sai da manto qira'o'in dukkan su babu wani wata qira'a wadda ta ci karo da wata ina fata an fahimce ni to anan shine malamai suke cewa akwai abin da ake kira dirasatul mujtama a nan cikin wannan studio a wannan gidan TV mun yi wata muhadara da ake kira ad-daula al-fir'auniyya in ana son ayi karatun daula za a karanta ta to za a dibi abubuwa daban-daban mun fayyace bayani kwarai da gaske amma a nan zan dan kawo tsakaro kaɗan daga cikin waɗansu abubuwa na farko idan ana son ayi karatu kan wata daula za a kalli shugabanta shugaban nan sarki ne ko ko yanzu mulkin demokradiya ne ko ɗan kama karya ne ko ko mai tsarin mulkin ƙasar da take tafiya akan shi na biyu babban mataimakin shi da masu taimaka mishi na uku za a kalli kuma aƙidar da suka yi imani da ita su jagororin ƙasar domin aƙidar da suka yi imani da ita za su yi tasiri akan tsarin gudanar da tattalin arzikinsu da komai da komai to almuhimmu dai shi fir'auna taghiya ne ya ce shi Allah ne kuma ya ce shi ubangiji ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukumul a'la masu goya mishi baya masu bashi shawara mabannata ne kenan konsayye ne gare shi waɗanda ake cewa konsayye gurbatattu bara gurbi domin sun ɗauki tauhidi banna sun kace atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak sannan kuma masu tattalin arziki a daula ta fir'auna mutanen banza ne su karuna ne don Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim kaga tattalin arzikin su musamman tana yiwa saboda yana son fir'auna ya bar arzikin sa ya haɓaka shi yasa ya game kai da su aka ci gaba da barna su su hama na manyan manyan masu bada shawara ko prime minister su ma mabannata ne manya manyan don ya ce ya hama nubnu li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni to sannan kuma banda su annabi Musa da suka yi imani da bani Isra'ila da aka bautas mafi yawancin al'umma kuma duk mutane na wanda suka lalatattun mutane domin sun yarda da fir'auna sun san ƙarya ke kuma suka bi shi Allah ya faɗi wannan haka mafi yawancin mutane suke a wani lokaci Allah ce falan ma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa alwa sun kai inkarin ayoyin Allah kuma sun san gaskiya ne kuma Allah ya faɗi cewa a'a shi fir'auna fastakhaffa qaumahu fa ata'u yayi wasa da hankalin mutanen shi fa ata'u sai suka mishi biyayya don mi innahum kanu qauman fasiqin shi yasa menene dalilin da zai sa a ce mu kasashen mu na Afirka da kasashen musulmi dan muna da rauni ba mu isa turawa ba su faɗi abu mu ce a'a ba haka nan bane da wani dalili mu ba mutane bane ko ko mu ba mu da tunani ko mu ba mu da hankali ko ba mu da addini ko ko mu ba ƴan adam bane da su za su ce kaza mu ce a'a duk abin da sun ka faɗa ba ba za a kritike su ba su sun su Allah ne da za a kritike su ko ko kaka shi yasa dole da musulmi dan Afirka da wanda ma ba musulmi ba dan Afirka sun cewa bature dan adam ne irin shi yana da izinin kana da izinin kai kritike shi in dai ba a sa wannan ba to matsala za a samu domin in fir'auna ya zo ya ce a'a shi Allah ne akwai tambayoyin da za a yi mai a gurguje kai tsaye a ƙare ce to fir'auna an san da yana zuwa dushi to ba ka dan bane to kuma Allah ga zuwa shi duka nan ko nan nan kasar Niger yanzu kaji akwai su alloli da sun ka bayyana wani mutum ya tawo ya ce shi Allah to Allah ga bukatar tu Allah ga bukatar hora Allah ga bukatar mata Allah ga bukatar mota mai AC shi shiga cikin ta Allah ga bukatar taimako Allah bai bukatar taimakon kowa Allah ga bukatar tuwo kuma Allah shi sai dushi duka waɗannan abubuwa hayaniya ce to amma kai da kanka dan adam irin kai zuwa ce maka shi Allah ne ka yarda kai da kanka ka san bugun gwamnati na kai don babu tambada irin wanka Allah ya kyauta to almuhimmu dai mun kawo wannan wa yadharaka wa alihatak wannan kadan ne daga cikin abin nan wanda ke so ya koma cikin wannan muhadara da aka yi zai ji bayanai yadda muka fayyace abin nan li yufsidu fil ardi kaji wa su annabi Musa sun zo ne su yi banda mu daga cewa a rike musulunci kankankam duk abin da turawa za su zo da shi wanda zai taba addinin musulunci ba mu yarda da shi ba amma duk abin da za su kawo na ci gaba muna maraba da shi amma sai a ce a'a banna ce muke kawowa ba mu ce ka ai aiki da na'ura ba babu malamin da ya ce hawa mota haram ne ko hawan jirgi haram ne ko amfani da salula haram ne illa qalilan amma mu abinda mun ka ce ayi tallan mata haramun ne yan mata su taro a zaɓe da ta fi kyau ta iya kaɗa ƙugu haramun ne haka abinda mun ka ce amfani da salula don ayi kallon fina-finan batsa shine muka ce haramun a tattara makiɗa su zo su yi kiɗa a yi rawa a tashi a yi rashin mutunci da iya shege shine muka ce haramun ne amma a yi amfani da salula a saurari qur'ani mun ce halat ne ni kuke so gare mu amma kullu sai a ce a mallaman da sun ce duk abin da yazo da wajen tura haramun ne a mu cewa mun kai ku dobo abu mai kyau ilimin da suke koyawa ku koyi ka'idodin ku zo ku yi muna motoci ku yi muna TV mu abin da muke bukata da daidu ba wai ku je can ku karanto waɗansu abubuwa ba a ce muku babu Allah ku tura daga ku ce muna babu Allah ku ku karanto amfani su ku zaka daga ku karanta da mu tambarodi wannan shine abin da muka ce ba mai yadda da shi ba المهم ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك ويا النبي موسى شي da yace ayi tauhidi fir'auna da yace ana rabbukumul a'la kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace shine babban ubangiji ko da akwai Allah yace shine abin bauta annabi Musa kuma yace shi abin bauta Allah subhanahu wataala shi kadai ne amma kaji wai annabi Musa banna ce yazo da ita li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak su barka da kuma wato bautarka mi fir'auna ya ba su amsa kaga mai mulki wani lokaci tana yiwa yana da zuciya mai kyau amma kawai masu ba da shawara gurɓata tu sai su ce mai aiwa ne barazana ne to wani lokacin in ba ya tsaya ya hankalta ba cewa su mutanen nan suna da adawa ne da wannan mutumin karshen ta bai yi komai ba sai ya je ya ɗauki sanda ya yi amfani da ita daga baya faɗa cikin nadama. Ƙala sai Fir'auna ya ce, "A, sanu ƙattilu abna'ahum za mu karkashe ‘ya'yansu maza." An gane ko, a wata ƙira'a sanaqtulu abna'ahum Imamu Nafi' da Imamu Abu Ja'far da Imamu Ibn Kasir su suka karanta sanaqtulu abna'ahum yanzu da ka ɗauki Qur'ani mai wasu zaka sanaqtulu abna'ahum shi ko sanu kattilu sauran qurra guda bakwai shi yasa dalibin ilimi wanda bai san qira'atu ba kullu ina da hankalin dalibai in baka san qira'a ba kaka ce ayi kuskure ka koma zuwa ga ma'abuta sanin nan su baka labari sanu kattilu to da sanaqtulu ya bambance su kamar bambanci da baka na qata'a ya yanki qata'a ya yayyanka qatala ya kashe qattala ya karkashe to nan wato sa abin nan qala sanaqtulu abna'ahum za mu karkashe su daga baya kuma ce sanuqattilu kenan za mu karkashe kashin ba irin kashi na abin gaba ma'ana zai fara sannu sannu ne har ya zamanto adadin na karuwa mai yawa har fir'auna ya kashe adadi mai yawa kenan can farko an kalli ya fara kadan kadan sanaqtulu daga baya abin yayi kamari sanuqattilu abna'ahum za mu karkashe ƴaƴansu maza wa nastahyi nisa'ahum za mu bar mata raye ba ana nufin fir'auna zai rayar da su ba wa inna fawqahum qahirun fir'auna yace mu masu abin nan ne wa inna fawqahum qahirun mu masu karfi ne akan su to wannan a karkashin wannan aya akwai mas'aloli masu yawa na kan tsarin yadda ake tafiyar da siyasa ta duniya da mulki na fata an fahimce ni to dole wagga aya ba za mu samu yin bayani akan ta irin yadda ya kamata ba amma zan dan tsakara don saboda ba da misali. Abu na farko wanda nake son mu gaya ma 'yan uwa cewa kalima ta siyasa ba kalima ce ta turanci ba, ba kalima ce ta ingilishi ba, kalima ce ta larabci kuma kalima ce da ta zo cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wasallam. Hadisi na Abu Huraira yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce, Kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya'u bani isra'ila wanda ya kasance yana jagorantar su yana tafiyar da al'amuran su al'anbiya'u annabawa kullama halaka nabiyyun duk lokacin da wani annabi ya halaka ya mutu khalafahu nabiyyun akhar wani annabi zai zo bayan sa kenan kaga kalima ta siyasa ba turanci bane sasa yasusu siyasatan to daga nan aka samu kalima ta siyasa kuma ba duk siyasa ce an mummuna ba a'a akwai siyasa ta gari shine tafiyar da al'amurra akan adalci kuma rashin tafiyar da al'amurra akan adalci shine sa sai wannan abin ya yadu har mutane da an faɗi kalmar siyasa sai suna ganin kamar ta keɓanta ga fage na sharri na biyu kuma suna ganin a'a fagen siyasa ya tsaya ne akan kawai jagorancin ƙasa a'a shi siyasa uslubi ne na tafiyar da rayuwa to kuma akwai nau'i na nau'i na siyasa wanda mun taɓa yin muhadara a nan akan waɗannan to kaga lokaci ba zai bamu dama ba mu samu mu kawo waɗannan amma tunda muna cikin tafsiri wani bai saurari wancan muhadara cikin ba gobe in Allah ya kai muna rai za mu ɗan tsatsakaro nau'i na siyasa na tafiyar da al'amurra da tafiyar da rayuwa wanda kuma ba wai sai shugaba ba wanda yake shugabancin ƙasa ko wata ministar a'a hatta da siyasa ta zaman rayuwa akwai siyasa abin da ke cewa kimiyya wasu na cewa kimiyyar zamantakewa da abin da ya kama da haka za mu dan tsakaro daga cikin su don saboda musulmi su farga daga abin da suke nan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi saboda lokaci ya matso kenan insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu lari insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da tafsiri akan gaba ta wannan aya wadda mun ka tsaya ta aya ta 126 wato zuwa aya ta 127 abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a ƙarshe kuma muna gabatar da ta'aziyya ga jama'a ƙasa gaba ɗaya yare da abin nan aka samu rasuwa wuta ta kama muna muka ta'aziyyar mu ga mutanen ƙasa gaba ɗaya domin ƙasa ta yi hasara matasa waɗanda suke zarata muna fatan Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa su zamanto masu ceto ga iyayensu domin kasanan yara ne mu kuma da muka yi saura Allah ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh